أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاب يرجع وتن سفر شكرا تدبو ديا ددري حدود أربعين دقيقة هجرية wanda ya dace da sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya wanda yau za mu tashi da taimakon allah ta'ala a kan aya ta takwas daidai a wannan karatu namu da muke gabatarwa a wannan masallaci na الشيخ جعفر محمود آدم رحمه الله تعالى لكي سابر من idan yan za su yi tunawa a satin da ya gabata muna kan ayoyi da Allah ce ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama وما كانوا خالدين bari mu fara daga wannan aya dan ta bakwai dan shine kan magana na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين
kafirai suka ce lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hal hada illa basharun mislukum ai wannan ba kowa ba ne face mutum ne irin ku yanzu za ku zo ku bin mutum idan allah yana so ya turo wadda za a bi shi me yasa ba zai turo mala'ika ba to shine allah tabaraka wa ta'ala yake mai da musu martani ai ba mu aiko da wasu manzanni ba kafin kai ka zo su tambayi iyayensu da kakanninsu wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim ba wani wanda muka aiko kafin kai face mazaje ne mutane ne ba mala'iku ba mune musu wa'azi ai muna musu wahayi fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi wato masana ana nufin malaman ahlul kitabi alladhina kana al-mushrikuuna yarji'una ilayhim wanda su kansu mushrikai gurin suke komawa a cikin al'amarin addininsu ku tambaye su idan ku ba ku da ilimi su gaya muku an taɓa turo wani annabi mala'ika da za ku ce ai wannan mutum ne ba za ku bi shi ba wa ma arsalna qablaka ayyuhar rasulul karim ila al-umam as-sabiqati ya kai wannan manzo mai karamci mai girma ba mu taɓa turowa ba kafin kai zuwa ga al'ummomin da suka gabata face rusulan ne min albashari mutane ne muke kawowa ba mala'iku ba don su yi rayuwa irin rayuwa ta mutane kuma su rayu da mutane don su samu damar ta'amul wata khatub mu'amala da yin zance wata fahim da fahimta tare da mutane idan kuna mutane aka kawo muku jaki ai kaga ba za ku gane ba idan kuna mutane aka kawo muku aljani ko aka kawo muku raƙumi ko aka turo muku shirwa ko aka turo muku gafiya kaga bai bayi sai aka turo muku mutum irinku kullum in ka ga dan uwanka jinsinka sai ka dan samu kwanciyar hankali misali kai ne ka je cikin daji gaba daji baya daji cikin dabbobi kana cikin tsoro watakila wata dabba ta cinye ka can sai ka hango mutum mutumin nan ko kafuri ne ko bai hude ne sai ka ji daɗi saboda ɗabi'ar ɗan adam idan ya ga wani irinsa sai ji daɗi kula ko mota ce kake da ita wani sai zo irin taka ne sai ga ya maka wuta fau fau ma'ana yana gaishe ka ma na mota ku irin ya ba haka ba ne? haka ne haka ɗabi'a take ko aikin hajji kaje ko umra kaje kana cikin farare ka je arfa ne ko ka je mina ne ko ka je wajen jifa ne kana cikin tafiya sai can sai ka hango baki sauri za ka yi ka je wurinsa kana zuwa sai kaga ashe dan kenya ne duk da haka zai ka ji daɗi dai baki ne dan uwanka to wannan shine hikimar da ta sa Allah madaukin sarki da ya zo turo manzanni bai zaɓo mana cikin wani jinsi wanda ba namu ba sai ya zaɓo mana cikin mutane irin namu don su samu damar zance da mu mu tattauna da su suna jin zafi kamar yadda muke ji suna jin daɗi kamar yadda muke ji da a ce ar-rusulu kanat tursalu min jinsi min ghairi jinsi bashar da a ce ana turo manzanni ba a jinsin dan adam mutum ba to gaskiya da ba a samu wato rabuta da haduwa da fahimtar juna ba to shine Allah ya ce lalle mun turo mazaje ne duk manzannin da muka turo su kafin kai ya Muhammadu mutane ne sallallahu alaihi wasallama kuma mazaje mune musu wa'azi amma in ba su sani ba fasalu ahlan zikri ku tambayi masana shine ahlan zikr in kuntum la ta'lamun idan wato ba ku da ilimi wannan tawbih ne na ummataci kamar kunyata su Allah yake da jahiltar da su yana nuna cewa kenan ba ku san komai ba jahilcinku ya kai har ku nisantar da kasancewar annabi ya zama mutum to ku tambayi masu ilimi tunda ku jahilai ne sai su yi muku bayani shin an taɓa yin wani manzo wadda ba mutum ba imam al-qurtubi a cikin tafsirin sai yace fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun yuridu ahla at-taurati wal injil ana nufin ku tambayi masu at-taura da injila alladhina amanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam da suka imani da annabi kuma Allah ya ce da su ahla dhikri li'annahum kanu yadhkuruna khabar al-anbiya ku tambayi wanda suka karanta at-taura ku tambayi wanda suka karanta linjila cikin musulmi da suka musulunta saboda su sun karanta littafan baya waɗanda suka gabata kai kuma su suna ba da labarin annaba wanda suka gabata kafin annabi sallallahu alaihi sallama ya zo to ku tambaye su za su ba ku labari shin sun taɓa jin an turo wani manzo ko annabi cikin mala'iku wasu suka ce fas'alu ahlal zikiri ana nufin al-ahlul qur'an ku tambayi masana qur'ani sai muku bayani yadda qur'ani ya bayani fas'alul mu'minina mu'minai wato masana min ahlul qur'an sai Allah ya karfafa zance na wannan hakika yace ai wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama ai su manzanni ba mu sanya su gangan jiki ne da baya cin abinci ba wa ma kanu khalidina kuma su basu kasance masu dawwama a bayan ƙasa ba dole za su mutu ma'ana ba mu yi su wani gangan jiki ne da baya cin abinci ba a'a gangan jiki ne mai cin abinci kuma ba mu yi su mutane ne masu dawama ba a'a za su mutu mutuwa tana iya zuwa musu kamar yadda take zuwa maka annabi yana mutuwa kalmar ja'alnahum din wato tana komawa ne zuwa ga ar-rusul to wannan kenan ai wa ma ja'alna rusulan sabiqina alayka ya muhammad ajsadan la ta'kulu wa la tashrabu kal malaika ya muhammad ba mu sanya ainihin wato manzannin da suka gabace ka ba wasu gangan jiki ne da ba sa cin abinci ba sa sha kamar mala'iku wa inna ma ja'alnahum misluka ya'kuluna wa yashrabuna ai mun sanya su irin ka ne suna ci suna sha wa yatazawwajuna wa yatanasaluna suna yin aure kuma suna hayayyafa wa ya'tarihim ma ya'tari bashar min sururin wa huzn yana zuwa musu irin abin da yake zuwa wa dan adam na farin ciki da bakin ciki wa yaqdatin wa naumin suna farkawa suna yin bacci wa gairu dalika mimma ya husu bashar da wani wannan cikin abin da dan adam wato ka iya samun shi kuma mun sanya su khalidi na fi hadiyar hayatin duniya bi duniya mutum ba ba mu sanya manzannin da suka gabace ka ba ya muhammad su zamanto dawwamammu ne wanda ba sa mutuwa ba inna ma ja'alna li amarihim ajalan mahduda mun sanya wa shekarunsu wani lokaci ƙayyadadde wanda tantahi hayatuhum indahum wadda rayuwarsa tana kaiwa ƙarshe zuwa ga wannan ajali da muka faɗa biduni ta akhirin au taqdim ba tare da mun jinkirta musu ko mun ƙara musu gaba ba kisa Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle Muhammadu kai mai mutuwa ne kuma su ma za su mutu ba wanda zai dawwama innaka mayyitun wa innahum mayyitun ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون sannan kuma ranar tashi alkiyama za ku zo kuna jayayya a gaban ubangijin tabaraka wa ta'ala to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa mai kuma arma ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون الله يشي ثم صدقنا هم الوعد sannan muka gaskata waɗannan manzanni da abin da muka yi musu na alkawari ta sanya su ne masu kyakkyawan ƙarshe fa an jainahum muka kubutar da su min al'azabin ladi an zannahu bi ada'ihim muka kubutar da su daga azabar da muka saukarwa makiyansu wa an jaina ma'ahum man nasha kuma muka tsirar tare da su wanda muka ga dama yani man nasha in ja'ahum min al-mu'minina bihim wanda muka so mu tsirar da su cikin mu'minai da suka yi imani da su wa ahlakna almusrifina kuma muka halakar da almusrifina masu ketare iyaka alladhina tajawazul hudud fi kufrihim wa tatawulihim ala rusulil kiram waɗanda suka wuce gona da iri a cikin kafircin su da kuma ainihin wato tsiwarsu da suke yi wa ainihin manzanni masu girma da kawar da kai dangane da da'awar manzanninsu a nan in mun lura tun daga farkon suran nan har izuwa nan waɗannan ayoyin kamar suna tsoratar da mu abinda zai zo mana a ƙarshe shine tashi alƙiyama kuma suna tsoratar da mu kada mu gafala akan tashi alƙiyama kuma suna tsoratar da mu kar mu biye irin mutanen da suke ƙaryatar da ko suke ƙaryata manzanni ayoyin suna tsoratar da mu ainihin wato rashin tanadi don ranar tashi alkiyama yanzu za mu kakkaranta ayoyin da za su nuna mana cewa imani da abin da Allah ya zo da shi da abin da manzannin ne ya zo da shi da al'amalu salih to shi ne ribar bawa kada mu biye mu ta faɗin maganganu irin abin da kafiran da suka gabata suka faɗa wa manzanninsu sannan Allah zai mana bayanin abin da ya saukar wa manzansa na ainihin labarai na ayoyi kuma waɗannan ayoyi Allah dawwamar da ambatansu a duniya kuma da su ne al'umma za su samu ɗaukaka kuma Allah zai mana bayani shi lallai al'ummin da suka gabata sun ta annabawansu sun zo musu da abubuwa na ban mamaki amma kuma sun ta su Allah ya ce mun gaskata annabawa mun yi musu alkawarin cewa su ne da nasara sun masadaka na humul wa'ada fa an jainahum muka kubutar da su wa man sha tare da wanda muka ga dama muka halakar da masu ainihin wato al-musrifina Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum hakika mun saukar zuwa gare ku ya ma'ashar quraish ya ku qurayshawa mun saukar muku littafi fihi dhikrukum a cikin wannan littafi akwai daukakar ku fihi dhikrukum fihi sharafukum wannan littafi akwai daukakar ku a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana alqur'ani akwai ɗaukaka wa inna hula zikirun laka wa liƙaunika wa sofatus alwun alƙur'ani zikir sharaf ne liman amana bihi ɗaukaka ne ga wanda ya imani da shi imam mujahid ya ce da kad an zanna ilaikum fihi kitabun fihi zikirkum fihi hadisukum akwai zancen ku a ciki fihi zikirkum ai fihi ma tahtajuna ilaihi min amri dinikum a cikin alkur'anin akwai abin da kuke da bukata na al'amarin addinin ku ga baki daya afala taqilu yanzu ku ba ku ba za ku hankalta ba ba za ku gane wa'azin da ke cikin qur'ani ba ba za ku daina izgilanci da alkur'ani ba to Allah tabaraka wa ta'ala yana magana wa larabawa da qurayshawa ta hanyar wannan annabi ku yi imani da wannan ƙur'ani bin sa zai sama muku ɗaukaka kauce masa zai gada muku tozarta da wulakanci shi yasa ya ce fihi zikirkum fihi sharafukum fihi uluwu manzilatikum fihi husnu mau'izatikum husnu mau'izatikum kyakkyawan wa'azi a cikin alqur'ani shifa'un liman fi sudur mai warkarwa ne da abin da ke cikin zukata afala ta nuna. duk yadda ayoyin alkur'ani nan suke sun fito bili yanzu ba za ku hankalta ba zuwa ga bayanai na alkur'ani malamai suka ce daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa wannan alkur'anin akwai ɗaukaka ga masu karanta shi musamman larabawan da ake magana da su a wancan lokacin da Allah ya zo saukar da alkur'anin don ya ba su ɗaukaka sai saukar da shi da lugarsu lagad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum mun saukar muku da littafi wanda akwai ɗaukaka ku a ciki sai muka saukar da shi da yaran ku dan yaran ku ya zama international yare duk inda aka je sai an karanta shi yanzu Allah bai ɗaukaka yaran su ba sai Allah ce ƙur'anan arabiyyan gaira zai iwajin ƙur'ani ne balaraban alƙur'ani duk inda ka je duk yadda ka kai ga ƙin ƙur'ani dole ka ce balaraban ƙur'ani ne yanzu nan bai ba da ɗaukaka ga jinsin larabawa ba kuma mai da shi ƙur'ani mujiza ce khalida baqiya bi khilafi ghairihi min al-mu'jizat sabanin wasu mujizozi wanda Allah tabaraka ta'ala ya girmama wasu manzanni da suka gabata babu wata mu'jiza mai girma mai matsayi da ta kai mu'jiza alqur'ani da wannan alqur'ani ne Allah ya sa annabi ya jagoranci albashariya kurunan tawila lokuta shekaru masu tsawo waɗanda suka zo bayan manzan Allah sassanama sun samu ɗaukaka ne da wannan alƙur'ani ta yadda suka haddace shi suka yi dafansa suka kai shi zuwa garurruka Allah ya girmama su har yau har duniya ta tashi wanda ya iya karanta ƙur'ani ya haddace alƙur'ani yana da matsayi a cikin al'ummarsa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ko bai da kokobo ko bai da kuɗi ko ba ɗan siyasa bane ko bai da kujerar mulki ko bai da sarauta in dai ya haddace qur'ani Allah ya girmama shi da haddace maganarsa to sai kaga ya samu zikir ya samu dan mutu an mutunta shi in yayi magana a saurare shi idan ya karanta a nutsu ko da bai da naira ɗaya a jihunsa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum to shine Allah ya ce wa kam qasamna min qaryatin
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yi bayanin abin da ya afkarwa ko ya sadarwa da al'ummomi azzalumai da suka karyata manzanninsu da suka gabata ya ce wa kam kasam namin karyacin wannan kam ɗin khabariya ce amma mufidatul littaksir tana nufin da yawa cikin alƙaryoyi wato mun karya su kalmar alkasmu a larabci kasru shai hatta yankati a wa yanfasila an ghairihi ka karya abu ka balla shi sai ya rabu da dan uwansa shine alkasmu wa kam qasamna nawa nawa ne kam alkhabariya almufida da tafsir nawa nawa ne cikin alƙaryoyi da muka karya su larabawa suka ce kasama fulanun zahara fulani ana nufin kasarahu wane ya karya gadon bayan wane ana nufin ya balla shi hatta nihaya amma akwai wata kalma a larabci ana ce da shi fas ai ana ita ana ce da ita fasmu wannan kasmu bisot kafin sadun mimu karyawa akwai kuma alfasmu fasama alfasmu wato shine sad'u shay min ghairi qata ka huda abu ba tare da ka karya shi ba min ghairi sad'in wa min ghairi qat'in wa infisal ka huda abu ba tare da ka karya shi ba ba tare da ka raba shi ba wannan sunansa fasmu kun gane bambancin kasmu karyawa ballawa ka raba shi fensir ne idan ka gutsura shi ka jefar da wannan wannan da sunansa kasmu wa kan kasamna sau nawa nawa ne muka karya al'ummomi da suka gabata akwai kuma fasmu fa'un sadun mim shi kuma me ka karya abu amma kada ka gutsure shi kada ka balle shi yana reto da juna to wancan na farko ake nufi duka zancen abin da ake nufi nawa nawa ne muka halakar kawai abin da ake nufi ahlakna kenan kasirin min alquran zalima da yawa daga cikin alƙaryoyi azzaliman mutane waɗanda mutanen suka wuce gona da iri ba su bi Allah ba maradu alal kufri wa dalal sun nuna sun yi tauri akan kafirci da bata Allah ya ce muka halakar da su muka canja su wazabna ha azaban nukura saboda mai bi sababi zulmihim wa baghihim saboda zalancinsu wa an sha'ana min ba'dihim qauman akharina laysu mislahum muka muka kirkiri wasu muka rayar da wasu suka mun halakar da su mun kifar da su Allah kuma ya daɗa halitta wasu suka tashi ba irinsu ba ka duba Allah da ikon sa da ƙarfin mulki yanzu in fensir ne kai zaka ce da shi kasamtu ina fata na fahimta kasamtu amma Allah ya ce alƙarya al'umma alƙarya guda ubangiji ya ce da ita ya karyata don ya nuna maka ya isa ya halakar da mutane da dammar na hata dimira ke wa an sha'ana ba'a da haƙauman akharina bayan mun halakar da su ba a jin ɗuriyarsu babu labarinsu sai kuma muka tayar da wata al'ummar bayanta kauman akari wasu daban ba irin waɗancan na farko ba wanda za su rayu kamar yadda Allah ce a wata ayar wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم نوى ديوى wato karnoni karnoni na al'ummomi da muka halakar bayan annabi nuh jama'a an halakar da mutane da yawa ba mu me yasa ba halakar ba saboda Allah ya yi alƙawari al'umma annabi ba zai halakar da ita ba amma da ta'adin da wannan al'umma take ta cancanta halakar da ita amma albarkacin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da abin da wasu al'ummomin suka yi da aka kifar da su muna yi akwai al'ummar da aka halakar da ita saboda luwaɗi za ka iya irga luwaɗin da ake a garin a anguwarku to al'umma ta yi luwaɗi akan luwaɗi aka daga ta sama aka kifar da ita amma mu yau kungiya ce ma mai rijista ma a duniya an ma santa kungiyar luwadi namiji ya nemi namiji amma wannan zunubin wata al'umma ta taɓa yi aka kibar da ita wanda wannan matsalar ta kai ga hannu ma ake a yi doka a tabbatar da ita namiji ya ga ɗan uwansa namiji ya yi masa ya nemi aurensa a ɗaura musu aure a tsakaninsu kamar yadda suke yi a kasashen turawa a yanzu haka din namiji da namiji su koma gida wani ya ce shi ne matar wani ya ce shi ne namiji wannan wani irin dabbanci ne wannan wannan wani irin akuyanci ne wannan ai ko tauri da tauri da wahala daga tauri yana gunda wasu tauri ko rago da rago da wahala ka ga rago yana bukan wasu rago amma sun ce wannan din shine daidai wannan din shine rayuwa akwai mutanen da suke rowa saboda rowa Allah ya kibar da su me ba ma yi ana yi وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين bayan ita wannan al'umma sai kuma Allah ya ce wato muka kirkiri wasu ba su ba wa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima فهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد Allah yana ta buga misali akwai wanda aka halakar da yawa akan zunubinsu akan laifinsu falamma a hasu ba sana idahun min hayar kudun yayin da suka ga azabar kalmar a hasu daga al-ihsas ne al-ihsas a larabci shine idraku shay'i bil hasati ka riski abu ka gane shi da ɗaya daga cikin five sense organs din nan kai sensin ɗinsa in ka ga abu da ido sai a ce ahsastahu akan ce a hassa fulanun a shai'a idan alimahu bil hissi ko a hassa bishai'i idan sha'ura bihi bi hasatihi in ya gane shi da ɗaya daga cikin sense organs dinsa abinda zai iya ganewa ya gani ko ya taba ko ya ɗanɗana falamma a hasu ba sana'a yayin da suka ga azabar mu bi hasatil basari da ɗaya daga cikin ababen gani ko ababen tabawa shine kamar ido idahum min hayar kudun sai ga sunan suna rugawa da gudu suna sauri yarkuduna yasri'una haribin suna sauri suna guduwa sun ga azabar Allah shine idahum minha yarkudun daga arrakdu ne arrakdu a larabci bidod arrakdu ba arrakdu ba ba arrukud ba la arrakdu abinda ake nufi ana nufin wato asairu sari'a sauri tafiya ta sauri-sauri asalin arrakdu shine ina irin mutum ya hau kan jaki din ya dangale kafarsa ya daki bayan jakin haka in ya zabure shi da kafafunsa ba yana ƙara sauri ba to shine arrakdu don ya ƙara sauri amma abin da ake nufi a nan rugawa da gudu sauri-sauri Allah ya ce latar kudu ka karanta latar kudu karku gudu latar kudu la ta harugu ba gudu a aiki sun ga azaba ne sai suka ruga da gudu bayan sun yanka yadda suka yanka latar kudu warji'u ila ma utriftum fi wannan magana malaman tafsiri suka ce mala'iku ne suke gaya musu a sigar wato gatse kar ku gudu ku koma zuwa ga ni'imar da kuke ciki ma utriftum fihi ai ma na'imtum bihi ku koma cikin ni'imar ku da jin daɗin ku da gidajen zaman ku masakinukum la'allakum tus'alun ko a zo a tambaye ku abdullahi dan abbas ya ce la'allakum tus'aluna ko a zo a tambaye ku an katli nabiyikum akan annabinku da kuka kashi imam qatada ya ce la'allakum tus'aluna ko a zo a tambaye ku akan sha'anin duniyar wannan aya ta sauka ne akan wata al'umma wato wata jama'a da suke garin yaman a ƙasar yaman wata alƙarya ce da ake ce da ita hasura a ƙasar yaman mutanen wannan batar ɗin ya mutu mutanen garin larabawa ne Allah ya turo musu wani annabi ya je ya yi musu wa'azi a wancan lokacin sai suka karyata shi bayan sun karyata shi kuma suka hada baki suka kashe shi wa'azi kawai yake laifinsu a wurinsu ya ce abu Allah suka ce karya yake kuma suka kashe shi ina so ku lura da wannan Allah yana ta ba da labari a cikin alkurani ana kashe annabawa yaktuluna nabiyina yaktuluna al'anbiya bi ghairi haqq ku gane cewa duk wanda ya rike gaskiya to zai gamu da abokanan gaba da wanda ya sani da wanda bai sani ba kuma shi wanda yake kira akan gaskiya to ya sani cewa zai iya yiwuwa abinda ya samu waɗanda suka gabace shi suka yi kira akan gaskiya zai iya samun su shi ma me wannan abun shi ne kisa shi ɗabi'ar ɗan adam mara tsoron Allah idan ya ga ka takura masa kana faɗan gaskiya kana hana shi cin abincinsa kana faɗan gaskiya kana sa mutane suna gane ci mabarnaci ne to zai bi hanyar da zai yi ya raba ka da duniya a daina jin doriyarka ba sabon abu bane ɗabi'ar mutum ne wannan to wannan labarin na cewa an kashe annabawa kada kuma ya karya maka gwiwa kai kada ya sa gwiwa ka ci sanyi ci gaba da yi don ɗaukaka ne suka samu sharafa ce allah ubangiji ya ba su ku kuma masu niyyar barna da kashe mutane da raba su da duniya ku sani ba ku ne farau ba akwai wanda sun riga ku sun kashe waɗanda suka fi zamanin wanda suka fi 'yan zamanin ku daraja da matsayi so don ka kashe wani saboda yana faɗar gaskiya ko ka sa an kashe wani saboda yana dawa yana faɗin allah ya ce annabi ya ce shi kenan in ka kashe shi kai kuma ka tabbata a duniya allah tabaraka wa ta'ala sai ya jarrabe su da wani mai mulki azzalimi ba Allah ya turo annabi sun kashe shi ba to su ma sai Allah ba su wani mai mulki ana ce da shi ana ce da shi bukhta nasr ana ce da shi me bukhta nasr albabi ne kenan malam yazo ya rinka kashe su ya rinka kashewa yana mai da su bayi yana kashewa yana mai da su bayi yana kashewa yana mai da su bayi malam suka ce kai wannan mai mulkin fa ne ma yake karar da mu gaba daya suka ce jama'a fa gwanda mu gudu shine Allah ya ce falamma ra'aw ba'sana idahum minha yarkudun yayin da suka ga azabar kun san me azaba ta mu inda Allah wannan mai mulkin da Allah ya sallada ya zo yake ta kashe su shi Allah ne ya turo sakamakon kashe mutum daya da suka yi ya hada su da mai mulkin da shi kuma yana ta zubar da jininsu ya kashe ya mai da su bayi ya kashe ya mai da su bayi sai suka ruga da gudu suna guduwa shi ne Allah ce a ce da su la tarkudu warji'u ila ma utriftum fi kar ku gudu ku koma cikin jin daɗi ba kun ji daɗi kun gaza annabi ba ba kuna gadara da garin ku da gidajen ku kashe annabi ba ku je ku zauna a gidajen naku wa masakinukum la'allakum tas'alun ku je can aji a tambaye ku ya labarin annabin ku in ji abdullahi dan abbas mala'iku ne suke gaya musu wannan istihza'an in ji imam al-bazawi Allah ya turo musu mala'iku a wata sifa suna ce a ai ba guduwa kar ku gudu la tarkudu warji'u ila masakinikum wa amwalikum ku koma gidanku ku koma cikin dukiyarku da kudadanku wala Allah ko azu an dan tambaye ko wani abu na duniya ku bayar ku ba wanda kuga dama ku hana wanda kuga dama wai so ake yi a ce da su yau abun mamaki ga kuɗi ga mulki ga sarauta ga jin daɗi har kun samu dama kun kashe annabi ya aka kuma wani ya zo yana muku azaba kuna guduwa ku bar garin ku koma gida ai kuma wadata ne fa innakum ahlu sarwatin ko masu kuɗi ne قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين suka ce ya kai ta mu lalle mu kan mun kasance azzalumai kun san me yasa suka ba kan sunan zalunci sun yadda kashe annabin nan da suka yi zalunci ko jama'a ana karanta qur'ani ne don a tuna tarihin da ai aiki da shi akwai mutanen da ba Allah a cikin sha'aninsu kullum idan sun ga mutanen kirki masu kira zuwa ga hanyar Allah nema suke ya za su raba su da duniya don ba sa so su ci duriyar gaskiya ashe yanzu akan mutum ɗaya idan an kashe mutum ɗaya Allah zai iya hana alƙarya guda ta kasa zaman lafiya annabi guda ɗaya ne fa aka ce an kashe ka duba wani ikon Allah sai Allah ya ba su mai mulki mai sarauta watakila zaɓe za su yi su zaɓe shi ko ba ka bane ba watakila da ƙarfin mundiga zo zai karɓa ya mulke su ga wani bawan Allah can ya zo ba shi da kaza ba shi da kaza wa'azi kawai yake suka kashe shi suka raba shi da duniya dan aikin Allah sai kuma Allah ya jarrabe su ashe kamun Allah inna rabbaka labil mirsad hanyar da ubangiji zai kama ka daban-daban ne kar ka yadda ka yi wasa da sha'anin Allah wallahi yanzu wani zai ga cewa ai yana ji ya samu karfi yana da dama zai ma kaza zai ma kaza zai ma kaza ya ci lissafa abubuwan da zai ma kaza in Allah kuma ya tashi kama shi cikin sauki kowa zai gan shi wallahi sai ya tausaya masa mai hankali shi yake gane wannan la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi koma ba magana gudu ai me ne gudu la tarubu warji'u ila ma nu'imtum fihi ku koma cikin jin daɗi aka ce suna cin al'aishul hani rayuwa mai daɗi ga gidaje ga abinci ga mata ga kayan alatu sun kera gidajensu amma wallahi da gudu suke tafiya su bar gidajen saboda wannan mai mulkin bukta nasar in ya kama kashewa kawai yake wasu malamai suka ce la'allakum tus'aluna ba mamaki wasu su zo su tambaye ku me ya same ku me ya faru da ku ne sai ku ba su ansa ku ce ai laifi muka yi muka kace wani annabi Allah ya dora mana wannan bala'i to Allah kiyaye ubangiji Allah ka raba mu da mummunan nufi ga mutanen kirki ya wailana daga alwailu ne alwailu ana nufin alfadiha alwailu ana nufin albaliya alwailu ana nufin almusiba abin kunya alwailu bala'i alwailu musiba alwailu alfadiha almusiba albaliya allati yaliha alhalaku musiba bala'i wanda bayan musiban da wannan bala'in halaka ne yake biyo bayan shi shine alwailu kalimatu jaza wa tahassur ce ana amfani da wannan kalmar idan wani bala'i gamamman bala'i ya kama mutum ko ya kewaye mutum sai ce wail dahiya azima kenan ga musiba ta same ni ta halaka ya wailana kun san me lokacin da suka tabbatar mutuwa ta kama su suka tabbatar halaka ta kama su babu mazira shine suke cewa ya wailana kamar ka ce ya halaka na ya wailana ya halakar mu ya wailana ya musibar da ta same mu lalle muna cikin zalunci inna kunna zalimina li anfusina mustawjibina lil azab mun zalunci kawukanmu mun wajabta wa kanmu azaba ta hanyar kaucewa gaskiya da ƙaryata mai gaskiya da kuma kashe mai gaskiya da muka yi amma zalar tilka da'awahum hatta ja'alnahum asidan khamidin
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين نعم لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين Allah ya ce fama zalat tilka da'awahum bata gushe ba wannan ita ce da'awarsu ma'ana tilkal kalima waccar kalmar da muka faɗa na ya wailana da suke cewa ita suka yi ta kira suka yi ta kira suka yi ta kira ya da'una biha wa yuraddiduna ha suna ta faɗa suna maimaita ya wailana ya wailana ya wailana Allah ce hatta ja'alnahum hasida har sai da muka mai da su ababen girbewa bisuyuf da takuba aka ci sare kawo kansu yadda ake sare kan dawa ake yanke kan gero hasidan yani hasidan bisiyo muka kakkashe su ko muka sa aka kakkashe su kama yufsadu zarra kamar yadda ake sare ko ake girbe gero masara dawa muka zubar da su khamidina mayyitina matattu sai gawakin su kawai a gari ya wailana a sare ya wailana a sare ya wailana suna ya wailana ya wailana ana ta kisa ya wailana ana ta kisa ya wailana suna gudu can ko mala'iku suna can ku koma dai ku koma dai la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinukum la'allakum tusalun haka suka yi ta kiran wannan kalma har sai da muka halakar da su gaba daya akan wa akan annabi guda da suka kashe yau ya ummata muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki nawa aka yi ta kashewa za ku iya irgawa nawa mutanen allah magada annabawa bayin allah masu kira a hanyar allah ba abin da ya haɗa ka da su illa kawai cewa suke a gaskiya nawa aka kashe nawa aka tura aka kashe nawa aka tsare a hanya aka yanka nawa aka halakar yanzu a satin nan wani babban malami a sokoto malami ne mai da'awa yana tare su dr mansur sokoto aka ne aka sace shi aka ɗauke shi an ce ko a bada kuɗi ko a kashe shi malami mai tafsirin alkur'ani wallahi aikin kenan da'awa ko suka yi kulle su suka je suka kame shi suka sace shi bai da komai sai ƙur'anin da yake tattare da shi da hadisin da ya mallaka wannan al'umma wannan al'umma wannan musiba wannan musiba Allah raba mu da ita idan an gaya maka wani abu malanci za ka yi kamar za ka sike wato kwakwalwa ka sai ta ta juya wata ta juya wata ta juya da kasa cewa komai ma kawai irin wannan ne sai ka ji mutum ya haɗe zuciya kurbat sai ka ji a bata ya tafi kashe mutum a wannan zamanin ba kawai ba ne wallahi kuma wallahi ba su damu ba ba su damu ba nan fa nan Allah sai nan fa nan ake bamu labari a garin nan fa wani kawai suka je suka samu wani bawan Allah yana kwance da shi da yayansa da iyalansa a gida suka bunka masa fetur suka sa kwado suka rufe kofarsa ta baya yana ihu wayo Allah ya shiga uku da shi da yayansa wuta wuta wuta sai da wutan nan ta cinye su kurmus a garin nan wannan abun kunya da a tarihi ba ta bayan irinsa ba kuma musulmi ne ya yi wa ɗan uwansa musulmi a kan kuɗi nawa dubu ɗari biyu dubu ɗari biyun da ba lalle ne ko babur ɗin kirki ba lalle ta sai mai ba ba ma ba shi ba alkawari aka masa ya yadda ya kashe rayuka barkate bawan Allah mutumin kirki an aika shi lahira da shi da matarsa da 'ya'yansa a take kaji matansa ma uku ita ce ta uku ita ce amurin aka kone su kurbus malam ka kwatanta yanayin a ce kana ɗaki kana kwance kana ganin wuta kana ihu tururin wuta kana ihu da kai da 'ya'yanka da matarka malam har kana ihu kofar ma ba za ka je kan da wuta ya kamata kana gani ka mutu wai wani dan uwanka ne musulmi ya zo yi maka wannan mai sallah mai kallon gabar mun faɗa kuma mun yi bayani ba a hukunci ba abin da za a yi masa a garin nan wasu mutane kudin suka je a gidan mai suka tarar da wani mutum ana kallo suka kashe shi amma da ƙarshe da aka zo alƙali ya masa hukunci shekara goma a gidan kurkuku ka kashe dan adam waya cewa shekara goma ko ana nan shekara goma da ya bada kuɗi za su kai shi waɗanda duk suke kashe mutane nan kun ya kashe su to ba a hukunci shi yasa ake ta maimaita kisan kai tsaye wanda yake kisan ya san in yayi za a je a dawo ne karshen ta kawai a kai shi kurkuku ne kuma ya je kurkuku akwai lokacin da zai fita ba a hukunci saboda zalunci in wani ya kashe wani in aka yanke masa hukunci aka je aka kashe shi sai ka je wata kungiya wai su human rights wai kungiyar kula da haƙƙin ɗan adam shi ma wanda aka kashe shi shi ɗan adam ɗin shi ba da haƙƙi amma wanda aka masa hukunci a rama abin da ya yi wa ɗan uwansa wannan shi ne yake da haƙƙi ba za su bari a kashe shi ba sai da ita turanci na ƙarya da jan biro kawai a kotu kun san me in suka bari aka kashe shi ai an ɗabbaka dokar Allah Allah ya ce an nafsu bin nafs to dan me za su bari a ɗabbaka dokar Allah فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين الله يجي حصيدا مكمل سو أبا بن جربيوا متتو وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين الله يجي بمحلتي سمي دك السيبة دعوان لكي تكالن سلائبين سوى دواسا وما خلقنا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين Allah madaukakin sarki ya ce ai innana lam nakhluqi samawati wal arda wa ma bainahuma mu ba mu halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su ba min makhluqatin na halittu wanda ba wanda san yau in ba Allah ba ba mu halicci wannan dan wasa ba mun halicci wannan halitta ne bi hikmatina samiya saboda hikimar mu madaukakiya wa ƙudurattunan nafida da ikonmu mai zartarwa da kuma sanmu da ra'ayinmu da fahimtar mun ji Allah ta baraka wata ba mu yi halittar sammai da kasai don wasa ba lau'arar na an da lahuwan da mun yi nufin ko da mun so mu riƙi allahu malamai suka yi saɓani me ake nufi allahu abdullahi ibn abbas ya faɗa kamar yadda imamu ata ibn abi rabah ya ruwaito cewa abinda allah yake nufi a nan da mun so mu riƙi mace allahu bi ma'anar mar'a wannan shi ne ra'ayin alhassan basri da imamu qatada wasu ka ce a'a lawaradna an nattakhidha lahwan da mun so mu riƙi ɗa fasara ta biyu kenan ko ka ce wasa ko ka ce mace ko ka ce ɗa shi ne ra'ayin imamu suddi da sauran malamai wasu suka tsaya dai suka ce almar'a ɗin saboda a larabci akan ambaci alwatu ana nufin alwahu kamar yadda ya zo alluha walmar'atu kuma muhallul wat ne wanda suke dangantawa Allah da yace lattakhaznahu min ladunna to da mun dauke shi da mun zabe shi ittakhadnahu mun dauki dan daga gare mu ko mun dauki matar daga gare mu daga cikin hurul ba daga cikin ku ba ku mutanen ƙasa suke rayuwa a bayan ƙasa abinda ake nufi law kana ja'izan zalika fi sifatihi da ya halatta a sifar Allah Allah kiyaye subhanahu wa ta'ala to dama ba zai ɗauki matar a cikin mutane ba a sai ya ɗauke shi ko ya ɗauke ta ta ɓangarensa ta yadda zai koye abin ba wanda ya zai gani to amma ba da ba ba da ɗa ba da mata lam ya wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad law arada Allah an yattaqida waladan لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار da Allah ya so ya rike da ai da sai ya zaba cikin halittarsa abin da ya ga dama to amma bai da bukatar da wai me yasa aka faɗi wannan magana imam al-baghawi yace wa ta'wilul aya annan nasara in kirista ne nasara suka faɗa dangane da masihu da mahaifiyarsa irin abin da suka faɗa a'a masihu dan Allah ne a'a kaza kaza suka danganta wa Allah da to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake mayar musu da martani lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin lalle mu masu aikata haka din ne mun isa ai ma kunna fa'ilin kai imam qatada ya ce ai mu mun kasance masu aikata haka din bane inda kuma ya ga damar yi din da ya ga dama ba wanda ya sa hana shi to bai ga dama ba tabaraka wata'ala wasu ka ce in dinnan li sharti ne in kunna mimman ya fa'alu zalika labtakhadnahu min ladunna kenan in har mun kasance masu aikata haka ne to da da gare mu zamu dauka walakinna lam naf'al sai dai mu ba masu aikata haka bane li'annahu la yaliqu bi rububiyyah saboda me bai dace da ubangiji ba tabaraka wa ta'ala wannan aya raddi ne take yi ga waɗanda suke danganta wa Allah tawaya suke danganta wa Allah na ƙasa shi yasa ya fara faɗa cewa ma khalaqna samaa wal arda ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin wa bihadha al-qadri kifaya